أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna sha biyu ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da 28 ne ko da tara? 30 ba ɗaike na yau 29. 29 ga watan shida miladiya aihuwa Isa ɗan Maryam Alaihi salam muna shekara ta 2015. A jiya mun tsaya aya ta 224 sannan a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 225 a cikin suratul baqara shahi na 36 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم نعم الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ku ba billawi fi aimanikum daga rantsuwarku wadda take wato, wato ta banza ma'ana yasarsar magana, asalin Allahu ita ce yasarsar magana, magana wadda ba ta da ma'ana, amma ana nuhin shi ne wato rantsuwa wadda take sulɓuce ma daga bakinka wadda baka yi ƙasdikinta ba a cikin zuciyarka. Malamai suka ce kamar irin mutum yana magana sai ce la wallahi ko ya ce bala wallah. An gane wannan ko kuma abinda ya riga ya wuce amma sai kai rantsuwa akan shi kana sawa tsammanin abin nan hakikatan irin yadda kake tunani haka ya gabata ashe ba haka nan bane to irin waɗannan rantsuwa an ce Allah subhanahu wataala ba zai kama ku da su ba amma duk da haka nan an hisu mutun ya nisantar da kanshi daga rantsuwa domin yin rantsuwa abu ne wanda yake yana da wato kamar yin rantsuwa da abu kamar ɗaukaka shi shi yasa an kaɗa a ran a yi rantsuwa da wani in ba Allah ba ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda ya tashi rantsuwa to in zai rantsuwa ya rantsi da Allah amma kuma idan ba zai rantsi da Allah ba to yi shiru ba a rantsuwa da doguwa ba a rantsuwa da aradu ba a rantsuwa da duk wani abu da sarkin garinku ko da kaza ko da kaza ko nan ba a rantsuwa da su haramun ne yana daga cikin shirka wanda ake cewa ashirkul asghar mutun yayi rantsuwa da wani wani Allah sai dai kai rantsuwa da Allah subhanahu wataala amma shi Allah subhanahu wataala yana da damar ya rantse ga duk abin da yake so domin halitta sai ta an gane wannan Allah subhanahu wataala yana da damar ya rantse da zatin shi domin ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun sannan kuma yana da dama ya rantsi da abin da yake so shi kuma Allah subhanahu wataala yana da iko ne wanda ikon shi bai da iyaka la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun amma mu a matsayin mu na ƴan adam waɗanda muke wato halitta ce ta ubangiji kenan idan ubangiji ya ce ga tafarkin da za a bi wajibinmu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi rantsuwa in ba da Allah ba shi yasa in kana da imani kada ka yi rantsuwa in ba da Allah ba sannan kuma kada ka yi rantsuwa akan ƙarya in kana da imani domin gitta sunan Allah da ƙarya abu ne nuke na da girma wanda yau musulmi sun kasance ba su ɗauki rantsuwa wani abu ba ka ji mutum ya ce maka wallahi tallahi billahi la'azimu kazada kuma idan aka zo aka yi bincike suka ce ƙarya ne kaga wannan ya nuna cewa wannan mutumin bai san kima ubangiji ba ina fata an fahimci wannan da kyau kuma ba a son rantsuwa ta zamanto maka kamar wato kamar ta zamanto maka abinci ko kamar ruwan sha zaka iske wani duk magana ɗaya biyu sai ka ce wallahi wallahi wallahi wallahi mine ne wannan wannan yana nuna cewa baka san sunan baka san kima sunan ubangiji ba an fahimci wannan da kyau domin rantsuwa abu ce mai muhimmanci masu imani wani wallahi ko haƙƙin shi an ka ce sai ya rantse da Allah za a bashi cewa zai ce ya bari sai laranta shi alkiyama biya shi amma waɗansu mutane sun ɗauki rantsuwa wasa za ka iske 'yan kasuwa wallahi sun matillahi fada wallahi sun matillahi ko ba ka nan bane da zabarmanci ne ana cewa ai zai da irkwai ko ai zai da irkwai ai zai da irkwai ai zai da irkwai ya kama fada ya kamata ka kimanta ubangijinka sunan Allah subhanahu wataala abu ne wanda yake mai kima mai daraja ya za a yi mu maida shi cikin wasar mu ko da shekara jin wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi abu ne wanda bai dace ba ina fata an fahimce ni walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah subhanahu wata'ala zai kama ku daga abinda zukatanku sun ka kudurta abinda zuciyarka ta yi kuduri dan tsuwa wadda kayi niyyar yin ta kace wallahi tallahi ba zan yi kaza ba domin ba a yi rantsuwa ga abinda ya gabata abinda ya gabata ku kai rantsuwa akan shi aikin banza ne ina fata an fahimce ni amma abinda zai fuskanto mutum ya ce na rantse da Allah ba zan yi kaza ba to wannan shine an kace in kayi shi hukunci zai kama ka ina fata an fahimce ni shi yasa aya ta suratul maida sai ta zo ta yi bayanin dukkan hukumce hukumce da abin da ya shahi mutumin da ya rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Allah subhanahu wa ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum Allah ba zai kama ku ba daga rantsuwa wadda kuke yi wadda take yasassa wadda bata wata bata ma'ana walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku ga abinda kunka kullu rantsuwa akan shi kuma kunka kudurta da zukatanku sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kaffaratuhu it'amu 10 masakina idan mutum ya yi rantsuwa ya ce wallahi tallahi ba zan yi kaza ba sai kuma ya aikata to kenan yanzu ya taka doka sai Allah ce to fa kaffaratuhu abinda aka fara tai it'amu asharati masakina zai ciyar da miskini goma ka samu abincin miskini guda goma ka bayar ka samu dimil dimil nan yamma ina ganin kamar dai jaka za ta yi mutum abincin yini guda ko sai ka ba ko wani ko kuma wasu malamai suka ce a ba za a ba da ma kuɗin ba abincin za a bayar sai ka bi mutum goma ka ba su abinci asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum na daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalinku domin abinci wanda kake ciyar da iyalinka kala uku ne akwai abinci matsakaici akwai abinci mai tsada akwai abinci na ƙasa ƙasa na ƴan rabba naka wadata mu radda ba a samu kuɗi ba gidanka sai a bada dala 60 a ce to kowa ya hakuri da su madan ta ce lahiya kace mata to haka ne al'amuran suke tafiya radda kuma al'amura suke tiya tsaka tsakiya a bata mil 500 a ce ayi abinci ko 2000 franc ko ba haka ba eh radda kuma ta yi daɗi hannu ya za a saki hannu a bada ko jika biyar ko jika goma to sai ubangiji bai ce a bada jika biyar ko jika goma ba kuma bai ce a bada dala sittin ko dala arba'in ba sai a dibi tsaka tsakiya in mil san san misali dala ɗari uku suna yi mutum abinci ga yini to sai a kaddarta su kenan mutum goma sai a ce jika goma sha biyar wannan shine abin da mutum idan ya yi rantsuwa zai fitar bayan ya taka wannan rantsuwar tashi an gane wannan فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كوكو تفاتر دسو سيكا يكون بلاي goma. ka je ka siyo shi ma sai ka dibi matsakaici ba ka ka siyo gezna ko ganila don ko kai kana bukatar ta wani lokaci ko ba haka ba sannan ko ba za ka siyo abin da bai da amfani ba sai ka nemi sutura da take matsakaiciya sai ka yi komple goma sai ka ba waɗannan mutanen idan ka ba su wannan shine kafara fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ko ku ka yantar da boya irin in idan lokacin da akwai bayu ne irin da musulunci wanda ake cewa wanda yanzu akwai shubha wanda abu ne da bukatar dole sai a yi bincike fa man lam yajid to duk wanda bai samu wannan ba sai Allah ce fasiyamu salasata ayyam har yanzu dai ba barka ba sai kai azumi na kwana uku kai azumi na kwana daya kai na kwana biyu kai na kwana uku idan baka da hali an gane wannan sai Allah ce zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wannan ita ce kaffara ta rantsuwarku idan kuka yi rantsuwa sai Allah ce duk da haka nan wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku menene babu wani wanda ya ci da sadaka kai ka zo kai rantsuwa ko ko da ranka ya baci kai rantsuwa sai daga baya kaga ba za ka iyawa ba kaga ka saka kanka cikin matsala kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun kama haka ne Allah subhanahu wataala yake muku bayanin ayoyinsa don saboda ku gode mishi don haka dai a takaice Allah yana kama ka da rantsuwar da kai wadda ka kudurta cewa hakikatan ba za ka yi ba to kuma sai ka aikata to shikenan magana ta rage ta kare ko ka ce abu kaza ba za ka yi ba sai ka zo ka aikata ko abu kaza ka ce sai ka yi kuma ba ka yi ba an gane wannan shi yasa mai imani kullun yana kame rantsuwa kuma mai imani kullun an ka rantse mai da Allah zaka iske jikin shi yayi sanyi shaytan bai samu iko akan annabi Adamu da Hawwa'u ba sai dai musu rantsuwa da Allah وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين شيطان يمس رنسوا الله تنارا إذا الله نئنا مكو نصيحة ni da mai son kuna ina muku nasiha ce tatattan nasiha kaga wannan yasa har suka je suka ce wannan suka halaka an gane wannan malamai suka ce to da wannan in ka gane mutum yayi maka rantsuwa da ƙarya ka san makareci na ko da ya sa sunan Allah kaka yadda don gashi dan nan yayi rantsuwa da sunan Allah kuma yayi cuta an gane wannan da kyau to madalla walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim Allah ghafurun mai gafara ne halimun kuma mai tausayi ne Allah subhanahu wataala mai juriya ne Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya idan ka tuba kahin lokacin ranka ya zo gargara ina fata an fahimce ni kofar tuba tana buɗe قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حليم الله mai juriya ne bai zahin kama mutane lokacin da sun ka aikata wani aiki domin da Allah yana kama mutane akan sakon su da yanzu shike dan ba ba aminci biyu ba a jirkice duniya ba domin mutane babu wani abu wanda suke so illa sabon Allah subhanahu wataala ko ba haka nan bane minti biyu da za a kasa waɗanda ke yi ma Allah subhanahu wataala da'a da masu yi ma Allah wato ƙetare iyaka masu aikata ma'asi sabon Allah wasu suka fi yawa kaga in ka duba waɗansu ƙasashe sai ka ji an ce babu ma musulmi kashi biyu ne musulmi ko kashi ɗaya to an ka to kasashen da kuma ake cewa akwai musulmi suka iske da masu zuwa gidan giya da masu zuwa masallaci da masu zuwa kwallo da masu zuwa masallaci da masu zuwa makaranta da masu zuwa wajen aikin shashanci suwa suka fi yawa ka gani shi yasa Allah yake cewa da zai kama mutane da abin da suke aikatawa da bai bar dabba guda ba saman kasa amma Allah subhanahu wataala yana da juriya mutane su saba mishi sannan kuma subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya taimake su gashi nan an rasa ruwa an fahimce ni amma Allah zai ji tausayin bayi kuma ya sabkar da ruwa bayan an sabkar da ruwan nan ƙasa ta ɗauka marmakon aje a yi noma marmakon aje a yi nishaɗi a samu nishaɗi na yin aikin na yin aikin addini sai ka iske mutane sun hita bakin isa an ta wajen picnic siesta can nan za a zuwa a sakan kama Allah subhanahu wataala da da alkhairin da ya bamu an gane Allah subhanahu wataala ce to lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wannan an ci gaba da bayanin hukuncin rantsuwa ne wannan kuma rantsuwa ce wadda take cikin wani al'amari na daban shine mutumin da ya rantsuwa game da al'amarin da ya shafi mata tai Allah ce lillazina yu'luna min nisa'ihim waɗanda suka yi rantsuwa daga matansu nan wato yu'luna fi'ili ne na ala yu'li ila'an shine mutumin da ya rantsuwa min nisa'ihim daga matan shi mutum ne ya rantse da yace wallahi tallahi ba zai saki mata tai ba irin rikicin ga da ake samu yace wallahi wallahi ba zan saki kwanciya da ke ba to wannan rantsuwar za a duba a gani Allah subhanahu wataala ce to tarabbusu arba'ati ashhur za a jira shi sai yayi wata hudu idan mutum ya ce ma mata sai wallahi ba zan take ki ba hannan zuwa wata hudu to shikenan sai a bashi lokaci idan wata hudu suka cika shikenan wannan shari'a ta bashi wannan dama ba zai wato ba zai hidda kafara ba dan wata hudu sun cika kuma yana dama ya dawo zuwa ga mata tai idan ya ce wata biyu ko wata ɗai duk babu matsala don bai kai wata hudu ba amma idan ya yi rantsuwa ce ma mata tai wallahi tallahi ba zai take ta ba sai nan da wata biyar kaga an wuce wata hudu ko ko sai nan da wata hudu da kwana biyar mukaddarta misali ko kuma wata hudu da kwana daya ko ko yace wallahi tallahi bazan take ki ba har abada don saboda irin wannan yana faruwa kun san in rikici ya fara tashi tsakanin mata da miji wani lokaci in zuciya ta hau to sai ka iske komi mutum na iya gai ko ba haka nan bane ka ji ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan da ya sabka sai gane ya faɗo cikin hadari domin yana da wahala mutum shi hankuri yana zaune tare da mata ta wata hudu bai kwanciya da ita ba kaga sai shi ɗaya ce mai to yanzu abin da ya kamata kaga dole sai ka haɗa kafara to idan aka samu cewa yayi rantsuwa wadda ta wuce wata hudu ko ko yayi rantsuwa har ta har ta har abada to Allah ce fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim in sun dawo to Allah subhanahu wataala ghafurun mai gafara ne rahimun Allah subhanahu wataala mai jinkai ne kenan idan wata hudu yace bayan wata hudu ya dawo Allah subhanahu wataala ba zai kama shi ba idan kuma ya zamanto ya wuce wata hudu da kwana daya to shikenan yanzu sai a kira shi gidan alkali a bashi izina ce mai to yanzu haƙƙi ne ga matarka ka take ta domin aure ba zai taɓa yiwuwa ba hukuncin aure ko ba haka nan bane ko ka take ta idan idan aka wuce wata hudu da kwana daya to kidan dole sai ya fitar da kafara kamar yadda mun kai bayani fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathata ayyam idan yace ba zai take ta ba to shikenan sai alƙali ya cidastar da shi sai ya sake ta idan yace a'a shi ba zai sake ta ba to alƙali yana da damar da zai bata takarda idan kuma rantsuwa ne ba zai ba zai take ta ba har abada nan ma alƙali zai kira shi da wata hudu da kwana ɗaya sun kai a ce to wannan shari'a ta baka wata hudu ko ka fitar da wato kafara ka komo zuwa ga matarka ko ko alƙali ya cilistar da sai ka sake ta idan ka ce ba za ka sake ta ba alƙali ya sake ta shikenan magana ta kare an gane wannan wa in azamu talaqa Allah ce to in har suka kudurta suka yi niyyar yin saki ma'ana an yi an yi da shi yaƙi a kinan a takaice ne bai da bukatan mata tai to shi ko ba za a bar ta bai cigaba da cutar da ita domin rayuwa ta aure kowane daga cikin su yana da bukatar wani mai yiwa shi shi rantsuwa ya ce ba zai take ta ba kuma yana da mata biyu ko mata uku kaga ita za ta cutu tunda shi in ya ketara wancan daki zai biya bukata ta yi in ya ketara wancan daki zai biya bukata ta yi in ya ketara wancan daki zai biya bukata ta yi kaga ita ko zai bata cikin matsala idan ma bai da mata in ya rantsuwa ce ba zai take ta ba mai yiwa zai iya taya ta ya nemi karuwai ko ya nemi wasu ƴan mata can daban alhali ita ko tana nan cikin gida tana cutuwa ka ko ga musulunci ba zai yarda da wannan ba an fahimci wannan to fa inna Allah sami'un alim Allah sami'un mai jina ga abin da muke faɗa sannan kuma Allah subhanahu wataala alimun masani na da niyoyin mu shi yasa Allah subhanahu wataala ce to dole sai a sa ya sake ta waɗansu malamai akwai sabani jamhurin malamai sun ce cewa da wata hudu sun cika alƙali ya kira shi ce ba zai ba zai dawo ba to shikenan za a tilastar da shi ya sake ta amma waɗansu malamai sun ce a'a za a ƙara mai wata hudu bayan waɗancan wata hudu kamar Hanafiya suna ganin cewa a'a arba'atu ashhurin nan da anka ce bayan waɗanda ya rantsuwa ne amma jamhurin malamai sun suka ce a'a waɗannan watan hudu da ya rantse da suna za a yi lissafi sai Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق من ردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wal mutallaqatu mata waɗanda an ka saki al mutallaqa jam'i ne ne mutallaqa shi ko duk lokacin da za a yin jam'ul muannath salim za a kawo al alif watta in an ka ce al mu'min muannath kin shi shine al mu'mina idan za a yin jam'i sai a ce al mu'minat in an ce al-muslima sai a ce al-muslima in an ce al-qanita sai a ce al-qanita in an ce al-mutallaqa sai a ce al-mutallaqat dan haka jam'i ne na mata waɗanda aka saka wato mata waɗanda aka sake su yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su yi jira su zauna za su yi wata uku wato za su yi jini guda uku in an ce thalathata quru wato malamai sun yi fassara guda biyu waɗansu suka ce abinda ake nuhi da alƙur'u shine alhayd za su zamna su yi haila guda uku waɗansu kuma malamai suka ce abinda ake nuhi da alƙuru shine wato jam'i ne na alƙur'u za su tsaya su yi jini guda uku to wannan saɓani na fuka ha'u imamu malik da imamu shafi'i suka ce abinda ake nuhi da alƙur'u shine at-tuhur a wajen su sai mace ta yi tsarki guda uku kenan idan mace ta yi haila lokacin da mutum ya saki mata ta yi idan ta yi haila ɗaya sai ta jini ya yanke kaga tana da tsarki guda daya an gane wannan to sannan kuma idan kuma jini ya sake zo mata na haila biyu daga lokacin da ya yanke kaga ta yi tsarki guda biyu kenan tahara kenan sannan lokacin da jini na uku ya zo sannan kuma ta sake ta yi wani wato ta jini ya yanke to wannan lokaci ta yi tsarki guda uku ina fata an fahimce ni wannan kenan ta hita daga cikin idda amma waɗanda suka ce haila ake nuhi kenan za ta yi haila guda uku idan yanzu mijinta ya sake ta haila ta zo mata to kaga haila ɗaya kenan ana nan haila ta zo mata ta biyu ana nan haila ta zo mata ta uku shikenan kahin ta tsarkaka a wajen su ta hita daga cikin idda to wannan shine sabanin abin da ya samu gane bambanci kenan a wajen waɗancan wato waɗanda suka ce tsarki ne kenan sai lokacin da ta tsarkaka sannan ta hita daga cikin haila waɗanda suka ce haila uku ne daga lokacin da ta ta shiga cikin jini na uku shikenan ta riga ta ƙara idda ina fata an fahimce ni wannan kuma wato hikmar shi za ta bayyana ne lokacin da miji yake son ya dawo da mata ta ya maido ta cikin wato hannun shi idan ya zamanto jini uku ne anka ce to daga lokacin da ta shiga cikin jini na uku bai da dama domin ta riga ta kai wurin da anka anka ce amma idan anka ce tsarki uku ko da tana cikin wannan jinin kahin ta fita daga cikin shi yana dama da zai dawo da ita wannan shine wato zai samu gane abinda khilafin tsakanin malamai kuma ko waɗanne sun kawo nasu hujjoji amma mu ba za mu yin tartibi mu ce ga wanda mun kai zabe ina fata an fahimce ni in kai dan malikiya ne ko shafi'iya kana iya zabe domin kalimatul qur'u da larabci malamai sun ce mushtarak yana ɗaukan ma'anoni da dama kuma wannan lugar larabci yana daga cikin khasa'isul lugal arabiyya ka iska kalima guda tana ɗaukan ma'ana biyar ko shidda ko goma a cikin larabci haka ne larabci yake kai ba wai kalima ba hatta da huruf na larabci zaka iske suna ɗaukan ma'anoni da yawa min tana iya ɗaukan ma'ana goma sha biyar cikin larabci amma in ka zo wajen koyon nahawu ka ɗauki na hawul wadih ko ka ɗauki wani littafi ko alfiya ma in ka ɗauka zaka ce a ce maka min wato harful jarrita ko ba shikenan ba a'a idan aka zo wajen ma'ana sai a ce tana da ma'ana ɗai ɗai ɗai har ma'ana goma sha biyar misali min tana iya zakuwa libtida'il ghaya az-zamaniyya wato ana kawo wa min a lokacin da lokaci zai farawa shi yasa Allah subhanahu wataala ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqumu fihi kaga ibtida'a awwal yawmin sannan min tana iya zakuwa libtida'il ghayal makaniya lokacin da wato wuri zai fara nan ma ana iya kawo min kamar lokacin da inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sannan kuma min tana iya zakuwa lil fasli bayna shay'aini idan ana son a rarraba sakankanin abubuwa guda biyu Allah subhanahu wataala ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih kaga Allah yafsilu bainahuma sannan min tana iya zakuwa lil badal kamar lokacin da ake son wani ya tashi wani ya zamna wurin shi koko wani ya zamna kan bacin wani abu ɗaya daga cikin abubuwa ya wakilci wani to na ana iya kawo wa min kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa cikin suratul tauba يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة duk wanda yake son ya san ma'anonin da min take dauka sai shi koma cikin mughnil labib an kutub al a'rib ibn hisham al ansari zai kawo maka yace tana da ma'ana guda 15 wannan kadan ne muka dauko daga ciki ina fata an fahimce ni kenan ba wai wanga kalima ta quru dai bace a'a suna nan kalmomi da dama imam suyuti a cikin littafin sa al itqan fi ulum al qur'an yayi babi ya kawo kalmomin al qur'ani masu dauka fiye da ma'ana guda sai ya ce maka kalima kaza cikin al qur'ani tana da ma'ana takwas kalima kaza tana da ma'ana hudu kalima kaza tana da ma'ana kaza shi yasa dole sai ka je ka karanci ilimi na alkur'ani zaka sanin alkur'ani amma don dai ka iya larabcinka na bisa hanya kai fa haluka hadha hadha to wannan ba shi zai saka fasara alkur'ani ba ina fata an fahimce ni wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wala yahillu lahunna ba zai halatta gare su ba an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halitta a cikin wato mahaifin nan su in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idan har sun yi imani da Allah da ranar karshe ina fata an fahimce ni mace ta mijinta ya sake ta bayan ya sake ta tana dauke da ciki sai ta boye ina fata an fahimce ni saboda wata bukata ta duniya ko ko saboda wani bakin ciki da take yi na mijinta ina fata an fahimce ni miji ya aure ta wata biyu wata uku an samu sabani ya sake ta sai ta boye tana da ciki abinda take so ta je ta haifar da cikin nan ta ba wani shi koko tana son ta kashe yaron saboda kusan yanzu mata sun yi wayo idan za a kai maka mace sai a ce to bari a yi mata allura sai a mata allura ta shekara biyu kada ta haihu wai ma'ana sai ta zo ta zamna gidan miji in ta ga akwai hali ta zamna in kuma babu hali makareci na sai a kashe aure haka uwaye sai ma ƴaƴansu ina fata an fice wannan zamani ne muke cikin shi abinda ake yi kenan ba a za ka zauna da mace shekara ɗaya bata ɗauki ciki ba kai ta cewa kai ta bada kuɗin kana cewa mallan ai muna ai muna ai muna addu'a wallahi mata ta har yanzu mun samu karuwa ashe ita ko an riga an yi mata allura kafin a daura aure ko kuma an ba ta magani tana sha saboda mi saboda an san maza suna yi ma mata ƙarya ko ba haka ba kenan ko kada a zo ka zo kana sawa shadda ashe ta aroci ka zo kana shiga cikin mota ashe ba taka bace ka zo ka kai ta cikin villa ashe ta haya ce kenan ƙara su ma su dan karance ka kamar yadda ka karance su abinda ake yi kenan an gane wannan sai ta ɓoye sai wannan yaro sai aje sai a zubar da ciki idan budurwa ce bayan wata tana da ciki na wata biyu ka sake ta to yanzu tana ganin cewa in har ta bar wannan cikin kafin ta haife shi ta tsaya ta shayar da shi to za a yi samun matsala sannan kuma idan an ce zawara ce ta taba haihuwa to wani bai son ta amma tana ganin cewa akwai fursa idan ta zubar da wannan ciki shikenan sai a ce kai ta yi aure na wata biyu na kuma ka gare ta dan ba taba haihuwa ba kaga wani sai ce a to akwai dama dama sattagawa kenan ko ba haka ba to dan haka dai boyewa bai halatta ba wata kuma za ta boye shi ta je ta haife shi wani wuri don kar ta sadar da yaro ga zuri'ar da ba ta shi ba misali tana da ciki na wata ɗaya ta boye ta je ta haife shi wani wuri wannan yaron ta danganta shi ga wanda ba uba ne ba kaga zai je shi gado sannan kuma zai je shi wannan yaron a haramta mai ya aure matan da ya kamata ya halatta ya aure su tunda in ya zamanto wan suna kokarin su kaga zai zamanto muharramat gare shi wanda zai yiwa kuma ya dawo cikin famikin mahaifin shi na asali ya zo ya yi aure alhali ana ganin cewa ba dan famikin bane alhali dan famin ne ya je ya aure matan da haramun ne a shari'a ya aure su shi yasa Allah subhanahu wataala yace kada su boye wannan malamai suka ce yana nuna cewa mace ana karɓar shaidar ta ga abinda Allah subhanahu wataala ita kaɗai ce take iya ittila'i akan shi domin nan Allah ce kada su boye kenan ko idan ta ba da shaida ta ce ina da ciki magana ta kare in ta ce ba ni da kuma shi kenan magana ta kare amma Allah subhanahu wataala ya ta'allakar da imaninta da Allah da ranar ƙarshe in hatta san ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe to kata suke ta ɓoye domin ko ta ɓoye ranar tashin alƙiyama za a bayyana yau mutum la sara'ir sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa bu'ulatuhunna mazajin su su mata waɗanda suka sake su a haqqu bi raddihinna su suka fi cancanta su mayar da su fi zalika in aradu islaha fi zalika a cikin wannan lokaci kahin idda su ta kare mutumin da ya saki mata tai saki na ɗai ko saki na biyu ina fata an fahimci ni ba saki na uku ba to yana da damar da kahin idda ta kare ya dawo da mata zai an gane wannan sheikh usaimin ma yake cewa ko da idda ta ta kare to mijinta shi yin fitancatta ya dawo da ita inda ta yarda domin shi ya zauna tare da ita shi ya san halayenta shi ya fi cancantar su rayu tare an gane wannan amma kuma idan ta kare idda to sai in ta yarda amma idan saki na ɗaya ne ko na biyu to ko bata yarda ba mijina da dawo da ce na dawo da matata shikenan babu wata magana ya sake ta yace na dawo da ita uwayenta ba su da izini su ce a'a abun goyar da ba tunda ya fara sakin ta mu mu hana a'a ba ku da izini Allah subhanahu wataala ba shi wannan dama amma in yi mata saki na uku to wannan kuma bai da damar da zai sakin ta shi yasa idan mutum ya saki mata ta saki daya ko ya sake ta saki biyu to ba a yarda ba ta je gidansu ta zauna an gane wannan za ta zauna ne tare da shi sannan kuma ba a so mutum ya saki mata sai ba tana cikin jinin haila sai ta yi tsarki tsarkin da bai take ta ba lokacin da zai sakinta to amma mu yanzu da ka ce mace ta yi zuwa gidanku ko ka sake ta kai tsaye na take ɗaukar taksi sai ta je gidansu ta zauna wai ya ce ya sake ta ba ta saba alhali ko shari'a ta ce wato ta zauna tare da shi idan ta menene hikimar da yasa aka ce ta zauna tare da shi saboda za ta yi kawa mafi yawanci saki abin da yake zuwa hatsari ne yake sawa yanzu akwai soyayya tsakanin mata da miji in dai saki hakikatan saki ne wanda yake namiji ya yi shi ne cikin hushi ko wani wasu kaddarori da suka gitta zaka iske kwana ɗaya kwana biyu zai dawo da mata ta da ya dube ta ga ta yi kawa sai ce kai in wani sake ta akwai mutanen da za su aure ta sai ce ya dawo da ita ko ba haka nan bane sannan su ma mata sun iya ɗauka hankalin ɗa namiji in an ka ce an yi faɗa eh in ta yi kwalliya ta fara yin wata tahiya in ya tuna sai ce ke na dawo da ke ba shikenan ba an fahimci wannan shi yasa ba a so mace sai ba amma mu yanzu nan da an yi saki mata zai ga tattara kayan ta ta tafi Allah subhanahu wataala ce wa lahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lahunna su mata suna da mislu alladhi alaihinna irin abinda akan maza bil ma'ruf na kyautatawa yadda ya kamata matarka ta kyautata ma haka ya kamata kai ma ka kyautata mata don hakan ga a ɗauko hadisai ana ta fassara ayoyi da hadisai waɗanda suke nuna haƙƙin mata akan miji to menene haƙƙin miji akan mata an gane wannan mutane kullum abin da suka so in mutum ya aure in zai gayyato malami mai muhadara sai ce mallan ayi bayani akan haƙƙin namiji akan mace amma shi bai son ayi bayanin haƙƙin mace akan namiji to ita ba ta haƙƙi akan ka mata suna da haƙƙi akan mu sannan da mu da su duka za a tambaye mu kowa za a tambaye shi a zaman da ya da dan uwan shi dole yadda ya kamata matar ka taimaka kawa kana son matar ka taimaka kawa to kai me yasa ba za ka yi mata kawa ba ita ma tana da buƙatar ta gane ka cikin sura mai kyau yadda kake hira da ita kahin ka kawo ta gidanka ya kamata yanzu kai ma wato ka zauna cikin gida ka yi fira da ita a zauna a tattauna yadda kake wasa da ita kake gaya mata maganganu na soyayya lokacin da take gidansu haka ya kamata yanzu kai kokari ka rinka ga mata irin wannan maganganun tana da haƙƙi akan ka saboda yadda kake jin daɗin rayuwa tare da ita ita ma haka take jin daɗin rayuwa tare da kai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun amma mutane ba ruwansu wani ma'aikacin gwamnati na kwana biyar yana zuwa wajen aiki amma samdidi mashi bai iya tsaya tare da mata ta ya yi kawa ya yi ado ita ma ta ganshi ta ji daɗin zama tare da shi shikenan daga lokacin da ya ɗauko ta kawo shikenan shi ya kare da ita kuma kullun shi haƙƙin da ya shiga haƙƙin shi yake tambaya mace an ce in ba ta yi mijin ta biyayya ba wata za ta shiga to shi ko mijin da ya zalunci mata ta ce an ka ce aljanna zai shiga a dole na abin da yasa turawa suka kware mu kenan turawa sun kware mu kullun namiji suka yana kokarin ya zauna tare da matata idan ka dubi hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake tare da iyalinsa sai kai mamaki amma mu kuma sai ka ce addini kamar addini ya sa gaba tsakankaninka da matarka ko ko ba ku magana da kai da matarka ba ku wasa sai ya zama to kaga mutun shina jiji da kai in zai shiga cikin gida ma sai ya canza kama sai ya daure fuska da kyau ya diba ya diba ya ga ya tabbatar da ya tsarmi gane sannan sai shiga cikin gida assalamu alaikum eh ya shigo kenan uga kwata kwata ina fata afin ne ba haka bane ake yi ya kamata a zauna rayuwa kyakkyawa a ji daɗi shi yasa kuka ganin mutane wata da ta ga mutum da siffa addini zai ce kai ni ba ni son masu addini nan tsanani gare su ba su barin kaka shakata to ba tsananin bane an matsala a'a in dai tsananin da addini ne yace ayi to wannan babu wani lafi akan shi amma kuma addini ba shi yace ba za ka yi matarka kawa ba ba shi yace ba za ka kyautata ma matarka ba ba shi yace ba za ka kyautata ma ƴan uwan matarka ba a'a wannan duk abubuwa ne waɗanda kamata ka yi shi yasa hadisan da an karwaito cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka ji su zaka yi mamaki zaka ji an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mata ne kaza ya ce musu kaza yayi kaza yayi kaza hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahli yana taimakon matan shi ayyuka zai je ɗakin wannan ya kama mata aiki je ɗakin wannan ya kama mata aiki idan tana aiki ya kama mata to mu ko yanzu wani almajiri ne ko wani ahli sunna ne zai iske mata tai tana wanki shi kama mata a shi wannan bai iya wala rena ne za ta yi ina fata mu bicin to kahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka nan bane ake nufi kowa ya san matsayin wani shi yasa kuma mace nan kasashen mu da babu wayewa ta ta soyayya idan mace tana kyautata ma mijinta tana gaya mai maganganu na soyayya in yana da mata biyu ko akwai matan sabri ko uwa ta take an ce karuwa ta aure karuwa ta baka ji abin da ta kawo mishi Allah ya kyauta Allah ce to walin rijali alaihin na daraja mata suna da daraja akan mata duk da haka nan domin namiji shine jagora kuma shi yake kawo sadaki dole ne namiji kuma ya zamanto shine shugaba duk gidan da mace take shugabanci duk kasar da mace take shugabanci to an halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka aza ina ganin rumu ne bayan mutuwar shugaban su sai suka aza diyar wato shi wannan sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a babu al'ummar da za su ce nasara su sa mace zama to ita shugabansu shi yasa ku ga turawa kullu suke cewa sai mun samu ta shugabanci kai da kanka ka duba ka gani gidan da kallabi ne yake jan rawani ko yake jan hulla da gidan da hulla da rawani su ne suke jan kallabi gidan da mata take ba da aure da gidan da uba ne yake ba da aure yaya auren yake za ka duba ka gani amma yanzu menene turawa suke so turawa suna son ba wai ma matakka ba da kai da matakka so akai ba ku da izinin ku ba da auren yarku a'a yarku ita ce take da izinin ta ba da kanta ga wanda take so abinda turawa suke so kenan to in ya zama to mace da adda karamin tunani wadda adda guntun tunani wadda adda gajeren tunani idan ya zama to ita ce za ta ba da kanta aure to ita ta san abinda an maslahata sai ta je ta ba da kanta ga dan duniya wanda kwana biyu ne zai yi jifa da ita ta zuwa sha'anin shi babu tunani gare ta mutum in yana matashi hatta da namiji yana buƙatar a tsaya a saita mai hankali dai domin ba a san irin bandar da idan mutum yana matashi sai yana ganin komi mai sauki ne to shi yasa shari'a ta ce a bi shi sandu sandu dole na maza su ne shugabanni akan mata wanga kuma ba wai don an ce kana shugaba ba ka zalunce ta ko ko duk abinda ra'ayin da mace ta kawo kuskure na ba haka nan bane a'a mace tana iya ta kawo ra'ayi wanda kai namiji ba za ka iya gane shi ba kuma shine daidai an gane wannan ummu salama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci sahabbai su je su yi aski sai mutane suna ganin a to mu an yi wani alƙawari an ce za mu shiga cikin garin makka kuma yanzu kuma an ce muna mu je mu yi aski kuma mu koma madina to ga magana kagana take sayyidina umar yana daga cikin wanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaina ya rasulullahi kace muna ba za mu shiga cikin garin makka ya ce to na ce muku wannan shekara za mu shiga ai alƙawarin Allah ne ko ba haka ba la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa qasina la takhafun amma ai ban ce wannan shekara ba ku je ku aikata suka kiya sai kowa shiga hira ta yi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni sai ran shi ya baci sai ji inda mata ta yi ummu salama sai ta ga ya damu ta ce lafiya ce na yi taimu mutane umurni na ce su aski sun kiya na ce su yi sun kiya na ce su yi sun kiya sai ta ce mai to mi kake so yanzu yace ina son in samu mafita sai ta ce je kai aski sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire mai aski sai mai aski ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aski kowa sai aski ya san komawa za a yi kaga mace ce ta bada wannan shawara ko ba haka nan bane amma kuskuren muka ce duk abinda matar ka za ta kawo kuskure ne ba haka ake yi ba ka tsaya ka karanci abu da kyau an samu shugabanci akan su amma ba an ce duk abinda shugaba ya faɗa ba shine daidai an gane wannan da kyau amma kuma maza su ne shugabannin ne akan mata don ba a samu mace zaman to shugaba ga al'amari ba a cewa mace za ta bada kanta aure ba a cewa mata da mata da maza duka ɗaya ne wai kai da matarka cikin gida wato um, karhin kuɗi ɗaya ne ba gaskiya bane in ko haka dan na da suke son waɗanda suke cewa a daidaita tsakanin maza da mata sai mu ce wallahi ƙarya suke yi ba yadda za a yi mata da maza su zamanto ɗai Allah bai halicce su ɗai ba Allah bai musu tunani iri ɗai ba Allah bai ba su aiki iri ɗai ba kowa akwai aikin shi wanda an ka bashi idan ka ɗauki police ka kai shi ka bashi aikin soja yana iyawa idan ka ɗauki soja ka bashi aiki na bincike cikin gari yana iyawa bai iyawa saboda ba aikin shi bane shi yasa an ka rarraba mu kowa aiki ne wannan an ka ce kaza zai yi wannan kaza an ka ce zai yi dan haka mata akwai ayyukan da sun ka dace da su su ya kamata su yi maza kuma akwai ayyukan da sun ka dace su yi su ya kamata su yi in ka ce dole sai an daidaita tsakanin maza da mata kenan ka ce halittar da Allah subhanahu wataala dole sai ka daidaita tsakanin ta to sai mu sai mu ce to mun yarda yanzu ita majalisar dinkin duniya da ta kawo wannan da waɗanda suke daure musu gindi cikin kasashen mu da ake ba su kuɗi waɗanda ake so su tsarme waɗannan dokoki gindi sai mu ce to mun yarda yanzu za a fara azaduka idan mace ta ɗauki ciki wannan shekara ta haihu bayan shekara biyu in za a ɗaukar ciki to namiji zai ɗauka ta saboda a daidaita tsakanin namiji da mace ko ba haka ba to za a daidaita ne tsakankanin su an gane wannan Allah subhanahu wata'ala ce wallahu azizun hakim Allah subhanahu wata'ala azizun mabuwayina sannan hakimun mai hikima ne at-talaqu marratan الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناها عليهما فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الطلاق سكي وند نمجي كده إذن يداو دماتاتي مرتان شوئي بيوني idan mutum ya ce ya saki mata ta ɗaya ya saki mata ta biyu to yana da damar da zai dawo da ita amma daga lokacin da aka kai uku to nan bai da izinin da zai dawo da mata ta ina fata an fahimci shi yasa Allah subhanahu wataala ce marratani shudi bayan shudi to wannan marratani kin yana daga cikin abubuwan da suka kawo sabani tsakankanin malamai waɗansu malamai suna ganin idan ka ce ka saki matar ka saki uku magana ta ƙare an fahimce ni wanda jamhurul fuqaha sun tai akan wannan waɗansu malamai suka ce a'a irin shekul islam ibn taimiyya at-talaqu marratani saki shudi biyu ne marra ba'da marra kenan in ka saki matarka daya sannan ka koma ka sake ta an gane wannan sannan ka koma ka sake ta domin an ce marra shine abin da ake yi sannan ayi wani bai yiwuwa misali ayi abu a ce marrat ne kuma ka yi shi lokaci guda wanda abu zai taba yiwuwa ba an gane wannan da kyau shi yasa idan ka zo wajen malaman mu na gida kace na ce mata ta nasu kike suke uku sai su ce sun yanke kaf an kare magana an fahimce ni amma idan ka je wajen malamai na ahli sunna su ce maka a'a marratani shudi biyu ne in kace uku Allah bai baka izinin kai uku ba ko dubu ko miliyon lokaci guda kenan ko cewa kai ka sake ta saki dubu ko miliyon marra ne wahida kenan wannan bai yi ba kenan ka sake ta su dubu amma marratan wahida kenan tsai za a dauka sai dai alƙali yana iya sawat a yi ta'azirin ka a yi maka wata ukuba saboda Allah subhanahu wataala bai ce a yi saki fiye da ɗaya ba an gane wannan da kyau wannan ya kawo sabani kuna jin kullun gidan alƙalai da gidajen rediyo ana samun matsala kuma kowanne daga cikin su yana kokarin kawo wa nashi nasoshi da kuma asar wanda suke tabbatar da mazhabatai waɗancan suna cewa wato inda sabanin yake akwai asar wanda ake ruwaitowa daga Umar hadisi ya tabbatar da wato cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma farkon lokaci da zamanin sayyidina Abubakar da farkon lokaci na sayyidina Umar lokacin da ya kama khilafa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yace ya saki mata ta saki uku sahabbai suka ce ana dauka shi matsayin saki guda to sai mutane suka fara lalaci suka dauki aure wasa komi mutum yayi kwana kwana biyu ce na sake ki na sake ki na sake ki saki 100 na sake ki saki 1000 na sake ki a sai sai da Umar yace to tunda suna wasa da saki yanzu duk wanda yace ya saki mata ta yi da saki daya to za mu shuɗe mai da wannan kenan in ka zo ka ce ka na sake ki saki uku sai a ce to ta saku yanzu ya dama da mutu ya saki mace saki uku kuma Allah zai jarabe shi da sonta sai ga ya dawo shi na cewa amai da mai mata sai a ce a'a to sai su waɗansu suka ce to yanzu tun da sayyidina Umar yayi aiki da wannan a ci gaba da aiki da shi yana matsayin kamar ijma'i na sahabbai an gane wannan wasu malamai suka ce a'a tun daga abin da illar da sassa shi sayyidina Umar yayi wannan to ba za a ci gaba da wannan ba tunda ta yi wannan illar ba kowane zamani ne akwai ta ba asalin shari'a ga abin da ta tabbatar in ka ce ka saki saki ɗaya magana ta rage ta kare saki ɗaya ne in ka ce biyu ne zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ɗaya ne in ka ce uku ne ɗaya ne amma sai dai akwai bambanci lokacin da mutum ya ce na sake ki na sake ki na sake ki da lokacin da ya ce na sake ki sannan kuma na sake ki sannan kuma na sake ki idan mutum ya ce ma mata ta yi na sake ki na sake ki na sake ki to za a iya tambaya ta mi kake nuhi shin ran kana ya ɓaci ka karfafa na farko da waɗancan ko ko dai kana nuhin ɗaya biyu uku an gane wannan ko amma idan mutum ya ce ma mata ta yi na sake ki sannan kuma na koma na sake ki sannan kuma na koma na sake to wannan shikenan suke uku na wannan babu zance a ce a'a lokaci guda ne faskin marra da marra ne waɗanda suke cewa sai ya ce na dawo da ke na sake ki wannan babu wani dalili akan shi ba wato mazhaba ce wadda ba ta da karfi kenan sai ai hasara mutum ba zai zo kullum ba ana zaune tare da mata sai na kiran na sake ki na yi kaza na yi kaza saki ba abin wasa bane domin can kafin wato zamanin jahiliya da farkon musulunci mutane sun kasance suna sakin mata suna dawo da su an ɗauki saki wasa sai Allah ce a'a to daga yanzu at-talaqu marratan saki dai in dai saki na to saki biyu ne in ka wuce biyu magana ta riga ta kare shi yasa waɗanda ba su son ahli sunna suna gaba da sunna amma idan suka saki matan su saki uku lokaci guda ina fata an fahimce ni ko ko mutum yamma mata sai haramin ya ce na haramta ke wanda da yawan mutanen mu in mutum ya ce mata sai ya haramta sai su ce ai ta saku saki uku wannan babu ni dalili akan shi idan mutum ya ce mata sai ya haramta ta wato karamcin abin da za a dauka in ma dai waɗansu malamai suka ce asalin mata Allah ya halatta ba baka isa ka haramta ta akan ka ba amma za ka fitar da wato kafara irin ta rantsuwa an gane wannan waɗansu malamai suka ce a'a wato al'ibratu bil maqasid la bil alfaz tunda yace ma mata tai na sake ki amma a cikin zuciya tai na haramta ki a cikin zuciya tai yana nuhin saki to sai mu ce saki ɗaya ne kenan kaga wajen waɗansu malamai saki ɗaya ne wajen waɗansu malamai a'a zai fitar da kafara ne ma babu saki ko guda amma waɗanda sun kace saki uku ne babu wani dalili idan mutum ya ce ya haramta mata tai an gane wannan da kyau amma waɗanda ba su so ahalin sunna idan sun ka tabka irin wannan banna sai su dawo su yi aiki da fatawa ahalin sunna wani mutum ya saki mata ta yi ba zan haɗin garin ba da ya saki mata ta yi ya ce na sake ki saki uku sai aka zo wajen malamai ana tambaya duk malamin da an ka je dan malikiya na sai ce uku na uku na uku na uku na uku na a abin ya mai nauyi sai aka je sai aka tambayi malaman ahalin sunna da aka je aka tambaya sai suka ce saki ɗaya ne sai dawo da mata ta yi bayan ya maido mata ta gida nai sai wani daga cikin ƴan uwa ne sai samu labari sai je iske sai ce mai to kai wani fa naji an ce ka mai ruma ta kace eh haka nan na mai ruma ta yace to irin wannan abu ha mutun ya saki mata ta yi kuma ya ce ya dawo da ita bayan ya mata saki uku ha wannan shine ke sa wajja fa'i da bala'i suna sabka a cikin ƙasa to wannan mutumin wannan fatawa da bace mai ba dama akwai gidajen karuwai cikin wannan gari sai ya ce yanzu duk abin da aka gidan karuwai na zina duk Allah bai saukar da jafa'i ba da bala'i sai da mai ruma ta kaga yanzu dole ya dauki fatawa ahli sunna ya aiki da ita Allah ya kyauta to bayan mutun ya saki mata tai saki biyu ko saki daya fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fa imsakum bi ma'rufin ya riki mata tai kuma wato ta hanyar kyautata mata aw tasrihun bi ihsan ko ko ya sake ta cikin kyautatawa ya rike ta da kyautatawa ko ko ya sake ta cikin kyautatawa abinda ake bukata kenan ba a bukatan mutum ya rike mata sai don ya zalunce ta wannan ya nuna cewa idan mutum ya saki mata sai saki biyu ya san dama baya kaunarta amma sai ga bari ya sake dawo da ita saboda yana da damar da zai ƙara sakin ta kuma ta ƙara idda to wannan ya aikata haramun fa imsakun bi ma'ruf ka rike ta in dai ka san za ku zama da su zama nagari amma in ka san da ba dan ka kara mata lokaci na haramun ne ka dawo da ita aw tasrihun bi ihsan ko ko ka sake ta cikin kyautatawa shikenan ka ba ta dama ta je ta aure wanda take so kuma ba tare da zagi ba ka san wani inda take mace sai ya sai ya sai ya mata kata kata diyan maciyata nayi kaza na kashe kuɗi gare ki nayi miki kaza na biya miki makka na kai ubanki makka gidan ku kuna kwana cikin duhu na samu ku kwantar na sai na sai mu oke mota na sai mu nayi kaza nayi kaza nayi kaza duk sai ya tona musu asiri ba ba haka nan bane wannan ba saki bane na ihsan haka mata in za ta rabuwa da mijinta a rabu rabuwa kyakkyawa saboda ba a san abin da zai zo baya ba an gane wannan ta yi kuna da karuwa kai yanzu kana jibin idan ɗanka ya dubi cin mutuncin da kai yi ma'uwa ta ji daɗi ka ce mata ɗiyan maciyata kaga ba kuma ka san ɗiyan maciyata ta kaje ka ɗauko me yasa baka je ka ɗauki ɗiyan masu wadata ba tun da farko amma saboda wani lokaci in ran mutum ya ɓace koko wani lokaci mutum ina son ya ci mutunci sai ya ci mutuncin mutane saboda ya gaza arbuwa ƙara ya gaya mata kaza ya gaya mata kaza ya gaya mata kaza wani ma idan mata ta ya sake ta sai shi sai shi fito kwaɗo sai shi liƙe ɗaki da an tauza ɗaukar kaya sai ce a ba ku ɗaukar kaya dama lokacin da za a yi aure ni ni a biya awo don haka ku ɗauki ƴan tukanen ku kuyi kaza ku kaza ku ji kuma mutane wuri Allah ya kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a bai halatta ba ku karbi daga cikin abin da kun ka ba su na sadaki illa an ya khafa Allah yuqima hududallah sai in kun ji tsoron cewa ba za su tsayar da iyakokin Allah ba ba za su tsayar da dokokin Allah subhanahu wataala ba an gane wannan kenan idan mutum zai cikin mace haramun ne haramun ne haramun ne ya amshi sadaki ko jika biyar cikin sadaki haramun ne in dai ka niyyar sakin ta ka sake ta domin wannan sadakin shine dalilin da yasa an ka halatta ba ita to idan ya zama to kai kayan ya sake ta kuma kace sai ta baka wannan sadakin kaga kai zalunci da yawa shi yasa Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa yake cewa wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha ya za a yi bayan sadakin nan shine dalilin da yasa an ka halatta ma ita sannan ka dawo kuma ka ce ka amshi sadakin ka sannan kuma ka sake ta wannan zalunci ne mai girma an gane wannan Allah ce bai halatta ba fa in khiftum alla yuqima hududallah amma in kun ji tsoron ba za su kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ba mace ce ka aure ta amma yanzu tana son ta zalunce ka to nan ba za ka sake ta ba sai ta biya ka ana zaune da kai da matarka tace kai ni armin nan ban iya to babu lafi ba ki iyawa to ba ni sadaki na shikenan khalas sai ta baka sadakin ka shikenan sai ai abin da ake cewa khul'i an gane wannan shine khul'i kamar wanda ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta ce ma mijinta ita ba za ta zauna ba aka zo aka dauki shari'a aka kai ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta maida mai gona tai ko danganci ko lambun shi zaki maida mai tace za ta maida mishi me yasa tace wallahi ni wato bana ina gudun in fada cikin wutar jahannamai domin an ce ai miji biyayya ni kuma ban son shi tun da ban son shi ban mai biyayya ko ba haka nan bane shi kuma mutum ne mai addini tace ba wai addini abbai da ba in dan sallah yana sallah mutumin kirki ne amma dai ni abba ne son shi ana samun irin wannan a rayuwa sai manzo Allah ce to ke maida mai dangatai malamai suka ce illar da ta faru akwai kissa hadisin tana da tsawo ba a kawo ta ba shine wata rana ta fito tare da sauran mata suna tafiya waɗansu maza sun fuskanto shi ko mijinta yana cikin waɗannan mazajen sai ta tadda kai sai ta dibi waɗannan maza da ta duba sai ta daga mijinta ya haiko wani zama gajere sannan ko mijinta ya haiko ne rashin kyawu daga nan sai fitaranta an gane wannan shi yasa ba a son mutum kawai shi ta wasa da kai ne nan ka dibi mata nan ka dibi mata yanzu na kana dibo da ta hima takka daga nan ko za a samu matsala haka mace ba a son ta rinka juyar da ganinta ko gani irin musibar da muke samu kallon TV kaza kaza mace tana kallon mazaje samari waɗanda sun ka gwane wajen irin waɗannan abubuwa dama sun karanci wannan yare da suke yi ko su tsakankanin su ba su yin shi maganganun da ƴan film suke waɗi da za a ce tsakani da Allah za su yi soyayya ba za su yi waɗannan abubuwa ba ko ba gaskiya ba da waɗanda suke yin waɗannan film na feyeton na ƴan ƙasar Mexico da na ina da na ina su kansu in soyayya ta gaskiya ba za su yi ba amma sun tsara abin kamar haka yake shikenan da mace ta ji sai ta ji magana ka ba ta da daɗi kaga ko an yi banda an gane wannan shi yasa an kaso mutum ya kame ganin shi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna an gane wannan dole na sai ka kame ganin ka to ko da ta gamijin ta yayi ko ne zama gajeri sai ce to ani wannan mun so shi wannan kissa shi ne abin da ta tabbata suwa aka je aka ce to za a bashi kenan idan mace ce ba za ta yi ba to ya halatta ta biya ka in ta biya ka kai je ka je ka auri wata ita ko ta je ta auri wani amma sai in ya zama to ita ce ta nema ko ko ita ce ta gaba za ta iya maka biyayya ba an gane wannan Allah ce fala junaha alaihima babu laihi gare su su ma'aurata fi mafdarat bi ga abinda ta fanshi kanta da shi tace to zan bashi kaza ko kuma ma ba dole bane sai ta baka sadakin ka gaba ɗaya yana yiwa ta baka rabin sadakin ka ko ko in ta ga dama tana iya haura ma saman sadakin ka tace ni zan bashi ma fiye da sadaki ne idan ita ta yi niyyar shi dan ya halatta sai ka karba daga nan kuma baka da izinin da za da wato ta saku daga wannan lokaci in ta baka ka karba an gane wannan waɗansu malamai suka ce zaka ce ka saki wasu malamai suka ce a'a daga lokacin da ka karɓa ka yarda magana ta rage ta kare an gane wannan sai zaman to za ta shiga cikin idda to wannan idda da za ta shiga baka da izinin ka dawo da ita domin an riga an biya ka wani ba zai iya amsa wannan ce ai yanzu tana cikin idda an ce ai kana iya dawo da ita to wannan baka da dama an gane wannan Allah ce to tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku ketare iyakokin Allah wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimun haqiqa waɗannan sune azzalumai sai Allah ce fa in tallaqaha
fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون na'am fa in tallaqaha idan ya sake ta bayan waɗancan saki guda biyu sun zan nawa sun zan uku Allah ce fala tahillu lahu min ba'du ba za ta halatta ba gare shi bayan wannan saki guda biyu da yayi wato guda uku hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba bayan an yi saki uku to shikenan matarka ta haramta gare ka dole sai ta aure wani namiji an gane wannan waɗansu kuma daga cikin waɗanda suke bin zahirin lafuzza na alkur'ani sun kace fa in tallaqaha in ya saki ta saki biyu wai shine wai wato at-talaq marratan fa in tallaqaha shi yasa su a wajen su idan mutum idan mutum ya saki mace saki biyu shikenan ta saku gare shi ba za ta dawo gare shi ba sai ya sake sai wani ya sake aurenta to a wannan aya za mu gane cewa bai halatta ba mutum ya auri mace bayan ya san yayi mata saki uku da ita da shi su kulla dubara su ce ba saki uku bane idan suka ci gaba da zama zaman zulumi suke wani zai saki mata sai saki biyu ya sake sake ta saki uku ya san uku na ita ma ta sani amma soyayya ta zo sai shedan ya zo ya ce musu a'a tunda ku sakankanin ku na ku ce ba haka nan bane ai sakin da ni mata namance ni dai saki biyu na nisan nayi mata kaza kaza ko gidan alkali an ka kai shi yana iya rantsuwa shi kina sai a dawo da mata sai to duk wanda ya aikata wannan wallahi san iyan da ya aifa iyan zinari an gane wannan sannan kuma wannan yake nuna hadarin aure auren wato halarci auren kashin wuta mutum zai saki mata sai saki uku bayan ya sake ta saki uku sai ya ga wani sai ya bashi kuɗi ya ce je ya aure ta an gane wannan in ya aure ta sai ce bayan sati biyu ya sake ta wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa at-taisul musta'ar bunsuru wanda an ka dauka na aro kun san bunsuru ana ɗauka shi ya barbara to shi ma ka wannan bunsuri ne wanda an ka ɗauka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-muhallil wal muhallallah Allah ya la'anci wanda ya auri mace don saboda ya halatta ma wani namiji ita shi ma wanda an ka aura don a halatta mai shi ma Allah subhanahu wataala Allah ya la'anci shi sannan ita ma mata za ta shiga cikin la'anta domin sun yi tarayya a cikin aikin ina fata an fahimce ni don haka dole ne dai matar sai ta yi aure kuma ko ta yi auren nan sahihi sai mijinta ya take ta haka hadisi ya tabbata suwa hatta ta duqi usailatahu wa yudqi usailataki ba wai da an daura auren ba hatta tanki hazawjal ghaira dan wata an ce sai ta yi aure shikenan sai ta je da an yi aure tun ranar ranar kwana sai ta dawo ta shikenan wannan shi ma bai yi ba sai dai malamai suka yi sabani shin cewa mutumin da ya aure mace dan saboda ya halatta mu ita shin auren akwai shi a musulunci ko babu shi jamhurin malamai sun ce cewa wannan auren babu shi ko da an yi shi in dai da niyyar shi namijin shi namijin ya yi ya kashe ne ba ita matar ba to wannan tabbas tabbas wannan aure ba shi ko da mijinta bai ba shi kuɗi ba amma shi ya yi niyya ne don sha'auran mai ya saka mai ita don ya aura wannan shi ma bai halatta ba waɗansu malamai suka ce irin hanafiya suka ce a'a wato wannan auren akwai shi kuma yana yiwa ya aure ta amma ya shiga cikin la'antar Allah to kaga dai karamci karamci abinda zaka sa da shi cikin la'antar Allah ka kuga la'antar Allah hanya ce ta shaitan domin Allah subhanahu wataala ya la'ance shi mun gane wannan a takaice dai ya ku uwa musulmi akwai hadari mutum ya aure mace don saboda ya halatta mun ita a wajen jamhurul ulama batil wannan aure babu shi ko da ya aure ta shi auren nashi bai yi ba sannan wanda za a halatta ma ita shi ma bai yi ba amma wajen wasu malamai kamar ahnaf suna ganin cewa auren nan dai wato akwai shi amma Allah ya la'anci wannan mutum to menene zai kai ni in kada kaina inda zan samu la'anta Allah ban ga abin da zai kai ni wannan wurin ba ina fata ana fahimta ta don hakan ga fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra har sai ta auri wani namiji wanda ba shi ba waɗansu malamai irin su Sheikh Shaltut na Azhar yake cewa wannan yana nuna cewa mace tana da izinin ta bada kanta aure domin an ce hatta tankiha ba a ce hatta unkihat ba wai mace tana da izinin ta bada kanta aure don akwai waɗanda suke ganin mace tana da izinin ta wala antar da kanta an gane wannan koko ta bada kanta aure bayan wancan ya sake ta domin wannan zawara ce ita ko zawara tana da izinin ta zaɓi wanda take so amma duk da haka nan jamhurul ulama suna ganin cewa bai halatta mace ta bada kanta aure sannan kuma ko da an yarda mace za ta yi aure dole sai an an samu waliyin ta wanda zai bada ta domin mace ba za ta zo ta ce na bada kai na aure ba in an kai haka nan mun bude ma yan duniya kofa dama abin da suka so kenan yanzu yarinya ta ce ma ubanta da an zo ba za a nema aure yanzu ba ka ma shiga gaba sai an kawo shi sai a tambayta kina so nai an ce ma ka manzo Allah sallallahu budurwa idan aka ce mata tana so namiji za ta soke kanta ta ji kuma to mu ƴan matan yanzu da an ce tana so ne sai ta dibe su ji kai baba ni wanga ban so ne haka za ta cewa ƴan an ka kawo wanda ta so ta diba ce eh to irin wanga ne nake so Allah ya kyauta fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghaira fa in tallaqaha idan wancan miji na biyu ya sake ta fala junaha alaihima babu laihi gare su su ma'aurata an yataraja'a su dawo a sake ɗaura musu wani aure amma in zanna an yi ƙima hududallah har in suna zato suna kyautata zutun cewa za su dawo su kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala amma in an ka san ba za a kiyaye dokokin Allah ba malamai suka ce haramun na in dai ka san mace idan ka dawo da ita babu zaman lafiya babu zancen addini dama yar duniya ta da mai son addini da wanda bai son addini ba yadda za a yi tafiya so ta tai guda ko ba haka ba kai ka ce gabas za ka aljanna kake so ita kuma taka ta ce yamma take so don haka ga kai kana da nationalite Nigerian ita ko yan Niger ta amma American ce kaga bai yiwa bai yiwa rayuwa ta yi ita ba ta son a tada ta sallah sai ta gara ma sai witar ta ka sallah kai kuma kana son a tashi ayi sallah da subahin ita ba ta son azumi azumi in ta gara ma ta in ta gara ma ta bari ita tana son ta saurari waƙoƙin Amerikawa kai ko baka son a saurari waƙoƙin Amerikawa kai ka ita tana son ta kalli shan da satellite kai ko baka son a kalli wannan kai ita tana son a sa waƙoƙi kai ko kana son a tai wajen wa'azi ita tana son a tai a shakata a tai cikin resto a tai cikin hotel kai ko kana son a zo masallaci ayi sallar tarawih kaga ko auren ku ba zai taɓa yiwa ba ka'ida ne wannan kan mu yi maka mu ƙarya tun ranar da zaka zabe wallahi ka san wanda ka dauko makanka dan kan ba kai makanka ƙarya wata wallahi ka san baka iya ajita Allah ya kyauta fala junaha alaihi ma an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah Allah ce wa tilka hududullah waɗannan iyakokin Allah ne yubayyinuha yana bayanin waɗannan ayoyin daki daki li qaumin ya'lamuna ga mutanen da suke da sani sani kuma ba wai na kajiya ba kawai ka san da su a'a waɗanda suke kiyaye dokokin Allah su su yi aiki da su abinda mun ka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah rahmace kai muna addu'a lokacin sallah ya musu Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين